بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan tafsirin mai suna tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan wanda muna cikin suratul haqa mun kwana a ƙarshen aya ta sha takwas ko? za mu tashi kan aya ta sha tara ko? aya ta sha tara ko? shi ne mala yake cewa lamma da kara ta'ala ma fa'alahu bil mukazzibin lokacin da Allah ya ambaci abinda ya aikata ma masu ƙaryatawa lirusulihi ga manzanninsu da Allah ya ambaci abinda ya yi musu wa kaifa jazahun da yadda Allah ya saka musu da irin aikin da suka yi na ƙaryata manzannin da Allah ya aiko wa ajjala lahumul uquba sannan Allah ya gaggauta musu azaba hukuba fil a'mal ay fi dunya a duniya wa anna Allah najja rusula wa atba'ahum kuma Allah ya tsiratar da manzanni da mabiyan manzanni manzannin da waɗanda suka yi imani da manzannin sai Allah ya tsiratar da su sai ya halakar da waɗanda suka karyata manzanni kana hada مقدمة للجزاء الأخروي wannan kamar farawa ne na sakamakon lahira kamar kenan shinhuda ce wadda aka yi musu dangane da sakamako na lahira a lahira za a yi musu cikakken sakamako wa tawfiyatul a'mal kamilatan yawmal qiyama sannan kuma cika ayyuka su zamanto kammalallu cikakku wannan kuma zai kasancewa ne ranar tashin kiyama don haka fa zakarar umuril ha'ila sai Allah ya ambaci al'amurra waɗanda suke masu hirgitarwa masu tsoratarwa masu tsanani allati taqa'u amama yawmal qiyamah amma mai yawon ƙiyama waɗanda za su abuku a ranar ƙiyama wa anna awwala zalika farkon abinda zai kasance daga cikin abubuwa masu tsanani da wahalarwa annahu yunfaku annahu yanfaku ko yanfiku israfil mala'ika israfil zai yi hura ma'ana zai yi busa fi su a cikin ƙaho إذا تكاملت الأجساد نابتة إذا تكاملت الأجساد نابتة لوكتين دا جكوكونا متاني سكا كملو سكا tsiro da an ce za a yi wasu ruwa in aka yi ruwan nan duka ƙasusuwa da abin da sai su tsiro kamar yadda tsiro ke hutarwa na shuka idan an saukar da ruwa nafkatun wahida zai yi busa guda ɗaya a cikin ƙaho wata furutul arwa sai rayuka su huto bayan da ya sha shi kukkunan sun tsoro yanzu ga shi kukkunan sun tsoro babu rai ko idan ya yi wannan busar sai rayukan bayu gaba ɗaya su huto shi ne fata furutul arwa sai rayuka su huto fata dukulu kullu ruhin fi jasadiha kowane rai sai ya shiga jikin jikinsa kowane rai sai ya shiga jikinsa fa idan nasu qiyam li rabbil alamin sai ga mutane tsaye gaban ubangijin tare sai ga eh, mutane tsaye gaban ubangijin talikai wa humilatul abdu wal jibalu ma'ana sai a ɗauki ƙasa da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida dukansu ma'ana a dake su dake guda ma'ana a nike su nikewa ɗaya duka su koma ƙasa su koma gari ai futtitatil jibal futtitatil jibal wad mahallat duwatsu ma'ana za su faffashe sannan kuma su ƙoƙe dukansu su koma gari waktilitat bil ardi su cuɗanyo da ƙasa ba iya bambance tsakanin ƙasa da dutse wani su ma alaiha sai a sheƙe abin da ke kai wannan ƙasar gabaɗe sai ya zamanto ƙura abin fatsi fakanar jami'u ƙa'an safsafan sannan idan an nike duwatsu an sheke duka mutane gabaɗayensu da duwatsun da ƙasar sai su zamanto ƙa'an safsafa ma'ana hili wanda yake daidaitacce ba tudu babu fari la tara fiha wajen wala amta ba ka ganin tudu ko kwari a ciki ga yanan da ƙasar da duwatsu duk sun daidaice hili ne gashi nan hada ma yusna bil ardi wa ma alaiha wannan shine abin da za a yi ma ƙasa da kuma abin da ke ban yake kan ƙasa na duwatsu wa shaqqati samau sama da za ta tsage fa hiya yawma idin sama a ran nan waqiyatu mai rauni ce duk da ƙarfinta amma a ran nan za ta zamanto mai rauni wa amma ma yusna'u bis sama'i amma abinda za a aikata ma sama to ita saman nan fa innaha tattaribu wa tamuru wa tashaqqaqu ma'ana za ta rika kadawa tana girgizawa tana yayyagewa tana tsatsagewa wa yataghayyaru launuha launin saman zai rika canzawa wata hayi ba'a da tilka salama za ta yi rauni bayan tsauri da aggareta za ta yi rauni wal kuwatil azima da kuma ƙarhin da aggareta mai girma a ranar duka za ta zamanto mai rauni amma za ka ba abin da ke sa wannan ya faru illa li amrin azimin sai sanadiyar faruwan wani al'amari mai girma shine tashin kiyama wanda azza'ajaha ma'ana ya hirgitar da ita ya girgiza ta wa kurabin jasim ha'il da kuma bakin ciki abubuwan tashin hankali da damuwa masu girma ha'il waɗanda suka huce tunanin mutum au ha ma'ana ya raunana da sama wa ad'afaha ya sanya ta mai rauni uballantana dan adam wal malaku mala'iku ay al mala'ikatul kiram mala'iku masu daraja ala arja'iha suna akan bangarorin sama saboda sama ta yayyage yanzu ba mu magana zama akan ta sai sun koma sasanni gehen gefen sama wanda su da ja dama suna da bukabukai wa arkaniha ma'ana a ɓangarorin sama wa arkaniha da kuma wani ɓangarorin wuraren sama khadi'ina li rabbihim suna masu kaskantar da kai ga ubangijinsu mustakinina li azamatihi suna masu nutsuwa game da girman Allah wa yahmilu عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك suna ɗauke da al'arshin Ubangijinka fauƙahum a samansu yau ma'idin waɗanda suke riƙe da al'arshin Allah a samansu a wannan rana mala'ikatu aka ce sahun mala'iku guda takwas ko kuma mala'iku guda takwas wasu suka ce a yanzu waɗanda ke riƙe da al'arshin ɗauke da al'arshin Allah mala'iku hudu ne ko sahun mala'iku guda hudu ne amma ranar tashin kiyama saboda hirgicinta to hudun nan ba su iya rike wannan al'arshin ubangiji sai sun kai sahu hudu eh sahu takwas to shine ma'anar wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idin samani sahun mala'iku guda takwas suke dauke da al'arshin ubangiji su a wannan al'arshin ubangiji amlakun fi ghayatil quwwa mala'iku waɗanda suka kai ma'ana matuƙa wajen ƙarfi idan a talil fasli bainar ibadi wal ƙada'i bainahum idan Allah ya zo ma'ana a tsaka domin hukunci fayyacewa bainar ibadi tsakanin bayu wal ƙada'i bainahum da yin hukunci a tsakaninsu bi adilihi da adalcinsa wa ƙistihi da adalcin shi wa fadlihi da falalarsa mala'iku sau hudu za su zo da al'arshin shi a wannan filin da za a yi wannan aiki wali hada kala dan haka sai Allah ya ce yau ma'idin tu'radun a ranar nan ma'ana za a gitto da ku alallah da Allah la takfa minkum khafiya wata mai koyuwa daga gare ku ba za ta koya ba la min ajsadikum babu wani abin da zai ɓuya daga cikin cikukkunan ku wa zawatikum haka ku karan kan kuma ba wanda zai ɓuya Allah ba zai ganshi ba wala min a'malikum haka ba abin da zai ɓuya daga ayyukan ku wa sifatikum da siffofin ku inna Allah ta'ala alimul ghaibi wash shahada Allah ta'ala masanin gaibi ne ma'ana Allah masanin abin da yake fake yake koye ne wa shahada da abin da yake bayyana wa yusharul ibadi za a tada bayo a ranan nan hufatan uratan ma'ana hufatan babu takalmi da ƙahon kowa sannan kuma uratan tsirara ba mai wando ko riga ko zani sannan kuma gurlan kowa zai tashi musamman mamana ba mai kaciya ana yadda aka aiho mutum ba kaciya haka zai tashi ba kaciya ranar tashi kiya ko fi ardin mustawiya ma'ana a cikin hilin ƙasa wanda yake daidaitacce ba tudu babu kwari ana ganin kowa yasma'uhum da'i yasma'uhum da'i وينفذهم البصر ko mai kira yana jiyar da su kowa na jin kiran da ake na azo bagin iyamu wa yunaffizuhum al-basar sannan kuma gani na zartuwa gare su ba wanda ma'ana zai buwa ana ganin kowa wa hina idin yujazihim bima amilu anan ne Allah zai saka musu abinda suka aikata to abinda suka aikata za a saka musu da shi to ولهذا ذكر كيفية الجزاء da haka sai Allah ya ambaci yanda za a yi sakamako fa sai Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka ba shi littafin aikin shi a hannun damarsa fa ya ƙulu sai ya ce ha'umukura'u kitabiya ku amsa ku dibi littafi na ku karanta shi ko inni zanantu anni mulaƙin hisabiya ni yau na tabbatar الظن أنا معنا بمعنى اليقين ينن إني ظننت أني ملاق حسابي يعني نا تبتر دا يونا حدو دا إرم بنشكن دا نكيسو da ya karanta littafin ba abin da a cikinsu sai alkhairi alkhairan da a ciki sun rinjayi ma'ana abinda ba alkhairi ba ce da aka zai rika alfahari yana ku amsa ku karanta littafi na ko a nan duniya an mutu ya ci jaraba shi da kai shi da rika cewa ku amsa ku riba ko eh to shine Allah ta'ala ya ce fa huwa fi 'ishatin radiya ma'ana yana cikin rayuwa haɗaɗɗiyar rayuwa sannan kuma raidadda wadda ta haɗa duk abin yardaddiyar rayuwa ta haɗa duk abin da yake shawa duk abin da ido ke jin daɗin ganin shi akwai ko an yardar da su da wannan rayuwa saboda musu daɗi ba sa daɗin wata rayuwar da ba ita ba saboda duk abin da mutum ke bukata a kai fi jannatin ariya a cikin aljanna al'aliya maɗaukakiya wanda wuraren aljanna maɗaukaka ne gidajen aljanna benaye ne sai Allah ce kutufu hadaniya ‘ya'yan itacenta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daniya ma'ana nunannu ne’ ko kuma daniya kusa suke ga ma'abutansu sannan suna da sauƙin tsinka in dabino ne kusa ita dabino na da tsawo in mutum na zaune baya da bukatar sai ya kare tsaye daga nan da ya ce subhanakallahumma sai ita dabino da kanshi zai ma'ana karyo ya duko daidai bakinsa ko daidai hannuwansa ya tsinka mace alhamdulillah sai ya miƙa da aka ‘ya'yan itace aljanna daniya kusa suke ga ma'abutansu yanan ba su da wahalar tsinka tsaye mutum yake zaune yake kishinkiɗe yake kwance yake duka yana iya tsinkansu sai a ce musu kulu ku ci washirabu ku sha ma'ana ku ci dukkan abinci mai zaƙi mai daɗi ku sha dukkan abin sha wanda yake abin bukata abin sha abin shawa hani'an cikin daɗin rai cikakken abu wanda ba gurɓacewa tare da shi sannan kuma babu ƙosawa game da shi a nan duniya daɗin abu in mutum na ce shi yau da gobe sai ya kosa da shi ko daga nama ne ake kawo mutum yana ci yana ci in sai ga wata rana ce ka inda ma kwamto ya za a gaba koto da nama eh to ka gani ko to shine ubangiji Allah ta'ala yake ce musu kulu wa shirabu haniyan ku ci ku sha cikin dadin rai wannan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah dalilin abin da kuka gabatar a kwanukan da suka shuɗe na kyawawan ayyuka sallah azumi sadaka hajji kyautata mahalittu ambatan Allah mai da al'amari ga Allah barin miyagun ayyuka kuma aikata ayyukan da Allah ya nuna cewa dalili ne na samun aljanna ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin wannan sai mala ya fassara su ya ce wa haula waɗanda mutanen da muka ambata su ta tafsirin sai a dace hum ahadu sa'ada su ne masu rabu yi utauna kutubahun za a ba su littattafansu na aikinsu allati fiha a amaluhum salihah littattafansu waɗanda a cikinsu akwai ayyukansu kyawawa bi aimanihim za a ba su a hannun dama ko tamyizan lahu dan a bambanta su da wanda aka bashi littafin shi a hannun hagu da wanda aka bashi a hannun dama akwai bambanci wa tanwihan bi sha'anihim kuma dan a yi ma sha'anin su alama a nuna cewa su ne masu rabo don haka sai a miƙa musu littafin aikinsu a hannun dama wa rafa alimidarihim dan kuma daga darajarsu da matsayinsu wa yaqulu ahaduhu inda zalika ɗayan su a lokacin da aka bashi littafin shi a hannun dama sai ya ce min alfarhi saboda farin ciki wa sururi da murna ko wa mahabbatu da kuma son an yattali alkhalqu ala ma manna Allahu alaihi cewa halittu su leki ma'ana su leka akan abin akan baiwar da Allah ya masa yana kokarin ya bada littafin shi kowa ya leka ya ga baiwar da Allah ya masa shine ma manna Allahu alaihi bihi min alkarama abinda Allah ya masa baiwa na karamci na karama sai na ce ha umuqra'u kitabiya ai duna kun kitabi ga littafi na gare ku faqra'uhu ku karanta shi fa innahu yubashshiru bil jina bil jannat ma'ana wannan littafi na wa yana yin bishara da aljanna wa anwa'ul karamat da kuma ma'ana nau'o'in karamomi wa maghfiratud dunubi da gafaran zunubai wa sitrul uyub da kuma sitirta aibubbuka wannan shine abin da littafi na ya kumsa saboda haka ku amsa ku karanta abin da a cikinsa abin farin rai ne abin murna ne kowa na son nashi zama haka da hakuri bina gani ne na samu wallafi ausala ne ila hadhihi alhal wanda shi wannan littafin shine wanda ya kai ni zuwa ga wannan halin da na samu kaina na shiga aljanna ko ma manna Allahu bihi ala eh ma manna Allahu bihi alayya shine abinda Allah ya mini baiwa min al-imani bil ba'th wal hisab na imani da nayi gaskatawa da nayi da tashi bayan an mutu da kuma hisabi saboda haka na tsatsayin da ka a nan duniya da bauta wa Allah wal istidad lahu da kuma shirya ma wannan tashi bayan mutuwa da kuma hisabi da nayi a duniya bil mumkin min al-amali da abinda ya dace na daga aiki ولهذا قال ده haka sai ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar da na hadu da sakamako na ai ai qantu ma'ana na tabbatar fa zannu huna yana abinda ake nihi da azannu anan shine ne bi ma'ana al-yaqin ma'ana tabbas na hadu da sakamako wa huwa fi ishatir radiya yana cikin rayuwa yardaddiya ai jami'atan lima tashtahihi al-anfus rayuwar da ta haɗa duk abin da rayuka suke shawarsa za su samu wata lattul a'ayun da kuma dukkan abin da ido idan ya gansa zai yi sanyi wa ƙadira duha ma'ana sun yarda da wannan rayuwar ta aljanna walam ya taru alaiha gairu da haka ba su zaɓi wata rayuwa ba da ba wannan ba ko fi jannatin aliya a cikin aljanna maɗaukakiya المنازل مسوكية الجنة مدوك كاني والقصور دبينا ين الجنة سما مدوك كاني عالية المحل ورا رنزما الجنة ما مدوك كاني قطوفها دانية أي ثمرها أي إتاچن الجنة وجنا وجناها da kuma waɗanda ake tsinka kamar ɗanyen abubuwa da ake tsinko su min anwa ilfawaki na nau'o'in kayan marmari qaribatun kusa suke da masu su sahalatu tanawuli ala ahliha suna da saukin samu ga waɗanda suke ma'abutanta ko yanalu yanaluha ahluha mutanen ma'abuta wannan 'ya'yan itacen suna samun 'ya'yan itacen nan qiyaman a tsaye suke wa qu'udan ko a zaune wa muttaki'ina ko a kishin kide duka za su ma'ana suna samu ko wa yuqalu lahum ikrama sai a ce musu dan girmamawa kulu wa shrabu ku ci ku sha ai min kulli ta'amin labib ku ci dukkan abinci mai dadi wa sharabin shahiyin da kuma dukkan abin sha wanda yake abin shawa hani'an cikakke ai taman kamilan cikakke kammalalle min gairi mukaddarin wala munazzas ba wanda yake gurbatacce ba ko kuma mai lalacewa wa zalika aljaza'u hasala lakum wannan sakamakon ya samu gare ku ne bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabatar a kwanukan da suka shuɗe min al a'mali salihati na kyawawan ayyuka min salatin na sallah wa siyamin da azumi wa sadaqatin da kuma sadaka wa hajjin da aikin hajji wa ihsanin ilal khalqi da kuma kyautata ma halittun Allah wa zikirin lillah da kuma ambatan Allah wa inabatin ilaihi da kuma komawa zuwa ga Allah wa tarkil a'mali sayyi'a da barin miyagun ayyuka fal a'malu ayyuka da kuke gani da ake cewa ayi ja'ala Allah Allah ya sanya yin ayyuka sababan lidkhul janna dalili ne na shiga aljanna wa madatan li na'imiha kuma shine yani asalin ni'imar aljanna wa aslan li sa'adatiha kuma shine tushen ma'ana dacewa da ita aljanna annan ke subhanallahi wa bihamdihi